الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني العليم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا كومتاني أنتم الفقراء كوني ما سبقاتا إلى الله زواج الله بكل حال تكون حال والله الله هو الغني الله شيني موداتي أن هلكي غبرن هلكتشي alhamidu wanda yake abin yabo almahamudu abin yabo shi sun yi a cikin aikin shi bihim ga su talakai in ya sha'a in Allah ya so ya zihibkum sai ya tafiyar da ku wa ya ati bi halqin jadidin ya zo da wata sabuwar halitta badalakum musanyaku wa ma zalika ala Allah bi azizin wannan bai zama abu mai waya ba a wajen Allah ai jadidin ba wani abu ne mai tsanani ba ولا wala tazur تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يعمل منه شيء ولو كان ذا قرب إنهم إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المسير na'am wala ta zira nafsun wa ziratu asimatu ai wata rai ba ta iya ɗaukar zunubin wata rai ai la ta hamilu ba ta ɗaukar wujira nafsin laifin wata rai hora wata wa in ta da'u nafsun musqalatun ko da ita wata ran za ta yi da awan nauyin zunubi ai bil wuzir ga nauyin zunubinta ilahim liha zuwa ga ɗauke ta minuhu gare shi ai ahadan wani ɗaya ba iya ɗaukewa liya hamila ba'alahu wai ya ɗauke sashen zunubin nan la ya humal minhu shay'un ba iya ɗauke mashi wani abu walau kana la mad'u za qurbi ko da shi wanda ke da'awa a ɗauke mai laifin nan dan uwa ne na kusa ai qarabatin wanda yake na kusa kala abi kamar uba wal ibni da da wa adamul hamli shi rashin ɗauke wannan fishar kaina a cikin yankunan nan guda biyu hukumun wani hukunci ne min Allah ta'ala daga Allah madaukakin sarki inna ma tunziru sanin dai kana gargadi ne ga allazina yahshawna rabbahum waɗannan da suke jin tsoron ubangijin su bil gaibi da fake ay hafunahu suna jin tsoron ubangiji wa ma ra'ahu gashi ko su gane shi ba la'annahum lamuntafi'una don su masu imanu su ne ke amfani bil inzari da gargaɗi ɗin ba kamu salata suka tsayar da sallah a damuha suka dawama akan sallah wa man tazakka wanda duk ya tsalkaka ai taɗa hara ya tsalkake kan shi mana shirki daga barin aikin kafirci wa gairihi da wani wannan fa inna ma ya tazakka li nafsi ai ya tsalkake ne don kai ne fasalahu gyaruwar kan shi mafutassun abin keɓancewa ne biyi da shi wa ilallahi almasiru makoma ga Allah ta tabbata almarju'u ita ce makoma bayu jazi yana yin sakamako bil amali da irin aikin da mutum yayi fil akhirati ranar karshe wa ma
وما يستوي yastawil الأعمى ولا البصير ولا ظلمات ولا النور ولا ال- وال- ولا ذل ولا الهرير وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما يستوي الأعمى wa ma yastawil a'ma wal basiru ai da mai gani da makaho ba su zama ɗai alkafiru shine kafiri wal mu'minu da mu'mini ba su zama ɗaya walaz zulumat haka nan dufai ayil kufur shine duhu na kafirci walan nur ko ko haske al imani shine imani da imani da kafirci ba su zama daya walal zillu haka nan inuwa walal harur ko ko sararin zafin rana ayil jannatu shine aljanna wan naru da wuta wama yastawi al ahya'u rayayyu ba su daidaita wal amwatu da waɗanda suke matattu ayil mu'minuna su ne mu'minai su ne rayayyu walal kufaru ko ko kafirai su ne matattu wa ziyadatu la ƙara walla da kace walal amwatu fi salasata a cikin wurare uku din nan ta akidun wannan karfafawa ne inna allaha sani dai ubangiji Allah yusmi'u yana jiyar da man ya sha'u hidayatahu wanda ya so ya shiryar da shi fa yujibu sai ya amsa kiran shi bil imani zuwa bayar da gaskiya wa ma anta bi musmi'i baka zama kana mai jirewa ba ga man fil qubur wanda ke cikin kabari ayal kufaru shine kafirai shabbahahum an kamanta kafirai bil mauta da matattu bai jibuna balle su amsa in ma anta ai baka zamo ba annabi illa nazirun faci mai gargadi ne kai munzirun mai yin gargadi ne lahum gare su inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran wa in min ummatin illa kala fiha nadhir inna arsalnaka bil haqqi inna arsalnaka Allah ya ce ya rasulullahi mun aiko ka ne bil haqqi da gaskiya ai bil huda da shari'a bashiran kana mai bushara ga ma ajaba ga duk wanda ya amsa ilaihi zuwa ga wannan kira naka wa naziran kuma kana mai gargadi ga mallan yujub ilaihi wanda duk da ya amsa kiran ka ba wa in ma min ummatin babu wata al'umma illa hala ay salafa fiha nazirun face wani mai gargadi ya shuɗe a cikinta nabiyun shine annabi yanziru ha da yake yi mata gargadi wa in yukazzibuka faqad kazzaba allazina min qablihim جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير wa in yukazzibuka ya rasulullahi wai in kafiran makka suka karyata ka ai ahlu makka mutanen makka to faqad kazzaba allazina min qablihim ai waɗanda suka zo gabanin su su ma sun karyata ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wanda annabawan na farkon nan sun zo musu da mu'jizozi al mu'jizati shine mu'jiza wa bil zuburi sun zo masa da littafai ka sufa ibrahima kamar littafin annabi ibrahima wa bil kitabi kuma sun zo masa da littafi almuniri mai haske wa tauratu shine littafin at-taura wal injilu wa littafin injila fasabir annabi zai ka yi hakuri da makircin makiya amma sabaru kamar yadda waɗancan annabawa suka yi hankuri summa summa akatul ladina kafaru fa kaifa kana nakiya summa ahasul ladina kafaru sannan zan riki waɗannan da suka yi butulci bi takazibihim da irin karyata wasu fa kaifa kana nakiri a ya azaba ta take kasancewa ai in kari alaihim irin musun da suke yi gare ni bil uqubati na saukar da azaba wala ihlaki ko ko halakawa ai huwa wannan mai faruwa ne mawuki ahu a wurin faruwar shi ألم ترى ألم ترى إن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود
ألم ترى yanzu baka yi sani ba ta alam shin yanzu baka sani ba annallaha cewa ubangiji Allah an zalama an ya saukar da ruwa mina sama daga sararin sama ba harajina sai muka fitar bihi da shi wannan ruwan sama ratin aka fitar da 'ya'yan itace fihi iltifatun akwai waiwaye a cikin shi an gaibata daga barin gaiba a koma hada ba ayamu talifan alwanuha wanda launin 'ya'yan itacen yake sassabawa ka a halara kamar wanda yake kore wa a hamara da wanda yake jawa a safara da mai fitsi-fitsi wa gaire ha da wani wannan wa min aljibal haka nan daga duwatsu judadon mun fitar da hanyoyi jam'u juddatin jam'i ne na hanya shine aka ce judadon ay dariqun hanya ce da ake ketawa fil jabal a cikin karkashin dutse wa gairihi da wannan wannan filon akwai farfaru wa humrun da jajjaye wa sufurun da masu fitsi fitsi muhtalifun alwanaha wanda launin ta yake sassabawa bishiddati kafaifai shadidatu kawai mai tsananin baki kuma ana cewa a cikin da yawa
wai kofa ne bakin
ko ko akwai kofa wadda take kankanwa aswad wadda take baka wa minan nas yana da ومن mutane الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور wa minan nas yana daga mutane wadda wabi da dabbobi wala an'ami da dabbobin ni'ima mukhtalifun alwanuhu wanda launin shi yake caccanzawa kazalika tamkar haka ka hake lafi samari kamar irin saba wannan na 'ya'yan itace wal jibali da duwatsu innama ya Allah min ibadihi sannu dai masu tsoron Allah cikin bayan Allah al'ulama'u su ne malamai na Allah bihi lafil juhali sabanin waɗanda suke jahilai ka ku fara makata kamar kajaran makka inna Allah sannu dai Allah azizun mabuwayi ne fi mulkihi a cikin mulkin shi gafurun kuma mai yawan gafara ne li zunubi ibadihi mu'minina ga zunubin bayan shi waɗanda suke mu'minai innal إن ladina الذين يتلون الكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانية يرجون تجارة لن تبور Na'am.
إن الذين يتلون كتاب الله
innal ladina sanadin wannan ya taluna ay ya qara'una kitaballahi da suke karanta littafin Allah wa aqamu salata suka tsayar da sallah a damuwa suka dawwama suna yin sallah wa anfaqu kuma suka ciyar min ma razaqnahum daga abinda muka azurta su da shiya sirran a boye wa alaniyatan da bayyane zakatun shine suka bayar da zakka aw gairaha ko ko wani zakka yarjuna tijaratan suna gurin fatauci ne lan tabura wanda babu halaka ciki ai ta halaka fataucin da ba a halaka ciki ne zai wasu ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور liyuwaffiyahum ujurahum dan ya cika musu sakamakon ladan su ai sawaba amalihim shine ladan nan ta aikin su almazkurati wadda take an ambace ta tun farko wa yaziduhum kuma Allah ya ƙara musu min falalihi daga falalashi innahu cewa shi Allah gafurun mai yawan gafara ne li zunubihim ga zunubban bayi shakuruwan wanda yake mai godiya ne da da'atihim ga biyayyar da bayi suke mashi والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق وأنا مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقبير بصير يوفيهم يوفيهم يوفيهم أجورهم
liwattiyahum ujurahum dan ya cika musu lada aikin su ai sawaba amalihin shine sakamakon aikin su almazkuratu wadda take abin ambato wa yaziduhum kuma ya ƙara musu min falalihi daga falalashi innahu cewa shi Allah gafurun mai yawan gafara ne li zunubihim ga zunubban bayi shakurun mai godiya ne li da'atihim ga biyayyarsu wallazi awhayna ilayka sanne dai abin nan da muka yi wahayin shi gare ka min alkitabi na littafi alqur'ani shine littafin alqur'an huwa alhaqqu shi dai alqur'ani gaskiya ne musaddiqan yana mai gaskatawa lima bayna yadayhi ga abin da yazo nan gaba gare shi na littattafai ai taqaddamahu abin da ya gabaci alqur'ani min alkutubi na littafan at-taura da zabura da injila inna allaha sanade shi Allah basiron ai mai gani ne bi ibadihi ga bayi ne lahabirun kuma wallahi masani ne mai bada labari alimun Allah masani ne bil bawaqini da abin da yake koye wazzawahiri da abin da yake tsakar sarari ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا ثم أورثنا الكتاب من بعد للتافي آية عين القرآن min bayar da alƙur'anin nan ga allazi na stafaina waɗannan da muka zaɓe su min ibadina daga cikin bayanmu wahun ummatuka ya rasulullahi su ne al'umma ka su Allah ya ba alƙur'ani fa minhum yana daga cikin al'umma ka zalimun li nafsihi akwai wanda ke zalunta kanshi bita kasiri bita kasiri da takaitawa fil amali da yin aiki biyi da shi alƙur'ani wa minhum yana daga cikin su muqata sidon akwai wanda ke tsakaitawa ayya amalu bihi yana aiki da alqur'anin a galabal awqati ga mafi linjayen lokuta wa minhum akwai daga cikin su sabiqun wanda yake shine mai rige-rige bil khairati ga ayyukan alkhairi ayya lumu yana tarawa ila al'amali ta'limi bisa ga yin aiki da alƙur'anin bayan ya yi aikin kuma ya sanar da alƙur'ani wala irshadi da shiryawa ila al'abul zuwa ga aiki da alƙur'ani duka yana wannan abubuwa ne bi iznillahi tare da izinin Allah ai bi iradatihi yana yi ne da nufin Allah zalika wancananka ai irasuhu mulkitaba ba al'umma ka wannan littafi huwa falalu wannan falala ce alkabiru wadda take babba jannatu adanin adani yadkhuluna yalawna fiha min asawir min zahab wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir
jannatu adanin yana ba su aljannan nan ta dawwama iqamatin shi ita ce aljanna ta zama yadkhulunaha za su shige ta a salasatu waɗannan guda uku ya zo bil bina'i da fa'ili wa dal maf'uli habar wannan labari ne na jannatu al mubtada'u mubtada shi kuwa sai ka ce ya hallauna suna shiga ko suna ado habar sanin labari ne na biyu fiha a cikin aljanna din nan min ba'ala asawira daga sashen nan na zobuna min zahabin na zinare wa lu'lu'in da kuma lu'lu'u murassa'in wanda yake abin daddakewa da zahabi tare da zinari wale ba su hunfi ha tufafinsu a cikin gidan aljanna din na harirun ai tufafi ne na alhariri wa qalu wa qalu alhamdulillahi alladhi azaba anna alhazan inna rabbana lagafurun shakur wa qalu sai suka ce alhamdulillahi yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi shine sarkin nan a zahaba annala hazana wanda ya gusar da bakin ciki daga barin mu jami'ahu baki ɗayan bakin cikin inna rabbana sanadai ubangijin mu la gafurun mai yawan gafara ne lizunubi ga zunuben bayi shakuran kuma mai godiya ne lidda a ga biyayyen nan ta bayi allazi allana hallana allana darul muqamati min fadli لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أهلنا
allazi ahallana shine wanda ya saukar da mu darul muqamati shine gidan nan na dawama ayil iqamati gidan zama min falalihi daga falalashi la yamassuna fiha nasabun wata wahala ba ta shafuwan mu a gidan aljanna ta abun babu wahala a aljanna wala yamassuna fiha lugubun kuma babu wata gazawa cikin aljanna iya on shine wani gajiyawa mena ta'abi saboda wahalhalu da ake yi la adami takalifi saboda babu wani takalifi fiha a cikin aljanna kamar ya daga jikin shi to wala ya masu na fi halugubun wata gajiyawa ba ta samu ma a cikin gidan aljanna ya'un shine gazawa mina ta'abi saboda wahala la adami takalifi saboda rashin wani takalifi fi ha a cikin aljanna wa zikiru sani an bato na biyu a nan a tabi'i mai bi ne nil awwali ga na farko littasarihi saboda bayyanarwa bi nafihi da korewar shi wallazi na kafaru والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور Na'am. wallazina kafaru waɗannan da suka butulce mu Allah lahum naru jahannama wutar jahannama ta tabbata gare su la yuqla alaihim bil mauti ba za a yi musu hukuncin mutuwa ba in sun shiga wutar jahannama za su dawoma ne cikin bakar rayuwa fa ya mutu sai su mutu fa yastarihu balle su samu hutawa in sun mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma Allah ya ce ba a sauƙaƙa musu azabar wutar jahannama tarfata ainin ko da daidai da kyautawa ido babu hutu kazalika haka nan dai kama jazainahum kamar yadda muka yi musu wannan sakamako na jazi muna saka la kafurin dukkan mai butulci kafirin wanda yake kafiri ya zo bil ya'i wan nuni al maftuhata abin yi mafata ma a kasar zai tare da yamma zairan nan kisara wa nasabi kulla da nasabtan nan na cewa kulla kafurin wa wahum وهم يسرقو- يسرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير na'am فذوقوا فما للظالمين من نصير na'am wahum su ‘yan wuta ɗin nan ya tsari huna suna neman taimako fiha a cikin wutan ai yastagi suna suna neman taimako bi shiddatin saboda tsanani wa a wilin da bauɗewa ya kuluna za ka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu a harjina min ha Allah ka fitar da mu daga wutan nan na amal salihan za mu dawo duniya mai aiki na kwarai gairar lazi kunna na amalu ba irin aikin da muka yi a zaman mu na farko ba fa yuqalu lahum sai Allah ya faɗa gare su awalam nu amirkum shin da can ba mu raya ku ba ma waqatan ba mu raya ku ba wani lokaci ba mai tsawo ai ya tazakkaru fihi man tazakkara duk wanda zai yi tunani a farko shine zai yi tunani ya kuma naziru gashi kuma mai gargadin ya zo muku a rasulu shine manzo fama ajabtum lokacin da annabi ya kira ku ku amsa kiran shi ba to yanzu kan fazuku ku dandana fama lizzalimina min nasirin babu wani mai taimako ga azzalumai ayil kafiri na sune kafirai ya faula azaba wanda zai tunkuda azaba annuhum daga barin waɗanda suka zalunci kawunansu إن الله عالم الغيب السماوات والأرض إنه أليم بذات الصدور inna allaha sanadin ubangiji allah alimu gaibi samawati shine ya san abin da ya faku cikin samai wal ardi da ƙasa innahu cewa shi allah alimun masani ne bi zati suduri da abin da ke cikin kirazza bi ma fil qulubi da abin da ke cikin zukata ma ilmuhu bi ghairihi awla ai sanin wani wannan ga Allah balle ne bin nazari da yin tsokaci ila halin nasu ga irin halayen mutane wallazi والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
huwa allazi shi dai da sarkin nan ja'ala ja'alakum da ya sanya ku hala'ifa masu mayewa fil arli a bayan ƙasa jam'u halifatin jam'i ne na mai mayewa ayya halufu ba'alukum ba'alan sashen kuna zama halifar sashi faman kafara minkum wanda duk ya butulce daga cikin ku fa alaihi kufuru ai musibar kafircin shi tana kan shi ai wa bal kufrihi musibar kafircin shi za ta kare mashi wala yazidul kafirin kufruhum kafircin kafirai ba ya ƙara musu komi illa makatan face zargi galaban fushi inda rabbihim wajen ubangijinsu wala yazidul kafirina kufruhum kafircin kafirai dai ba ya ƙara musu komai illa hasaran sai taɓewa lil'ahirata in an zo ranar lahira wal ara'aytum أرأيتم شركائكم الذين شركائكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أما أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يئد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا
Kol ka faɗi annabi, a ra'aito shuraka akum, shin yanzu kun ga abokan tarayyar ku, allazina ta da na ta abuduna waɗannan da kuke bauta ma a duniya min dunin lahi ba Allah ba, ai gairihi wani Allah, wa humula asnamu su ne gumuka, allazina za'antum wannan da kuke taryawa cewa annahum shuraka wallahi ta'ala. su ne abokan tarayya Allah maɗaukakin sarki a runi to ku bani labari a haɓe runi ku bani labari ma za halaku su kafin wa'ancan gumaka ne suka halatta min al'arli a bayan ƙasa amalahun shirkun ko ko akwai tarayya gare su shirkatun akwai tarayya ma'allahi tare da Allah shi halki samawa ta a cikin halittar samai am atayanahum kitaban ko koman zai ke littafi ya zo masu bawon su ala bayyanatin bisa ga hujja suke ai hujjatun hujja minhu daga wannan littafi da anna lahum ma'i sharkatar cewa wai suna tarayya tare da ni la shay'a ba su da komi min zalika a cikin tarayya da Allah bal ba haka ba in ma ya idu zalimuna su azzalumai ba su yi tanadin komai ba ayal kafiru na kafiran nan ba alahum ba alan sashen su ga sashe ba su tanadi komai ba illa gururan sai da rudin juna ba dilan suna masu zance na batan shi bi kawalihim da faɗar su cewa wai ala asnamu tashfa'u lahum cewa guma kansu za su cece su in an zo lahira inna allaha لا يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي إنه كان عليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض
inna allaha sanade ubangiji Allah ya musuku samawati shine ya rike sammai wal ardh da kasa an tazula kada su gushe ayyamana oho ma min zawali shine ya hana su gushewa wala illa muqasamin wannan lami ne na rantsuwa wallahi in zalata bisa ga kaddarawa in sun gushe in ma amsa kahoma ai ba wani mai rike su ai ya musu tuhuma min ahadin babu wani ɗaya da zai iya rike sammai da kasai min ba'adi in ba Allah ba ai siwa wani shi innahu cewa shi Allah kana haliman ya zama mai tsananin haƙuri ne gafuran mai yawan gafara ne fi tahiri iqabil kuffari a cikin jinkirin yin azaba ga kafirai wa aqsamu وأقسموا billahi بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدي من إهدى لمن فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وأقسموا wa aka samu billahi sun yi rantsuwa da Allah ai ku faru makata su kafiran makaɗin nan jahada a yamanihim matuƙar ƙoƙarin rantsuwarsu ai ga istihadiyam shine matuƙar ƙoƙarin su fiha a wajen yin rantsuwa la in ja'ahu munazirun in mai gargadi ya zo masa rasulun shine manzo la yakununna za su kasance a hada su ne mafi shari'a min ihdal umami daga ɗayan al'ummomi ayal yahudu su ne yahudu wan nasara da nasara wa gairihim da waninsu ai ayyawa hidatin minha wata ɗaya ce daga cikin yahudu ko ko nasara lammara au yayin da suka gani min takazibi ba alihim ba'alan inda sashe ke karya sashe tsakanin yahudu da nasara iz qalatil yahudu lokacin da su yahudawa suke cewa laisatin nasara ala shay'in nasara ba su zama bakin komai ba wakalatin nasara su ma nasara suka faɗa cewa laysatul yahudu ala shay'in ai yahudawa ba bakin komai suke ba falamma ja'ahum nazirun yayin da mai gargadi ya zo musu muhammadu shine annabi muhammadu ma zadahum maji'uhu ai zuwan manzon Allah bai kara ma yahuda da nasara komai ba illa nufuran face gujewa taba'udan shine nisanta anal huda daga baran aiki na shirya استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا
istikibaran suna masu girman kai fil arli a bayan ƙasa ana da imani daga barin baya da gaskiya mafu'ulun lahu wannan mafu'uli ne gare shi wa makaral ayi alamal amal sayyi da kuma mummunan aiki mina shirki na aikin kafirci wa gairihi da wani wannan wala yahi ku ayyi dil makar sayyi'u shi mummunan aikin nan ba ya kewayewa illa bi ahlihi sai ga wanda ya aikata makircin ai wa huwa makiru shine mai makirci wa wasful makari siffanta makirci da aka yi nan bisayyi da mummunan abu asalin asali ne wa ya lafatu hu ilayhi raba shi zuwa gare shi kila aka ce istimalun akharu wani aiki ne bayan na farko qaddara fi an kaddara a cikin shi mulafin aka sanya mulafi hazaran dan kiyayewa min al ilafati daga barin raba shi ila sifata zuwa ga sifa ba hal yanzuruna ba su zama suna saurari ba ayyan taziruna ba su yin saurari illa sunnatal awwalina sai tafarkin nan na mutanen farko sunnatan lahi shine tafarkin Allah fihim a cikin su min ta'zibihim shine azabtar da su bi takzibihim rusulahum saboda sun karyata manzannin su falan tajida ba ka samun tabdilan wani canji da sunnatin lahi ga sunnar ubangiji ولن تجد لسنة الله تهويلا walan tajida ba ka samun tahawilan wani musanyawa li sunnatin lahi ga sunnar Allah ai la yubaddal ba a musanya ta bil azabi da azaba gairuhu ga wani ne wala yuhawwal kuma ba a juyar da ita ila gairi mustahiqi ga wanda bai cancanci a yi masa azabar ba awalam أولم yasiru- يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا awalam yasiru yanzu ba su dubawa su gani fil arli a bayan ƙasa fa yanzu su yi tsokaci kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya ƙarshen waɗanda suka gabace shi ya kasa- ya gabace su ya kasance wakanu sun kasance a shadda minhum quwwatan ai sun fi su tsananin ƙarfi duk da ƙarfin su fa halakahumullahu sai Allah ya halakar da su bi takazibihim rusulahum saboda sun ƙaryata manzannin su wa ma kana Allah ai ubangiji bai kasance ba li ya ujizuhu min shay'in wani abu ya kubce ma Allah ai ya subiquhu ya tsere mashi wa ya hutu na ko ko ya kubce mashi fi samawati a cikin samai wala fil ardi ko ko a bayan ƙasa innahu cewa shi Allah kana aliman shine masani ai bil ashiya kullaha da dukkanin abubuwa kadiran kuma Allah shi ke da iko alaiha akan kowane irin abu ولو walau
آكل yuwahidullahu an-nasa الله الناس بما كسبوا ما ترك على زهرها من دابة ولكن يؤكلهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
walau yuwahidullahu an-nasa da ka ce Allah zai rike mutane bima kasabu da abin da suke aikatawa min al-ma'asi na saban Allah to ma taraka ala zaharaha ayal arli min dabatin wallahi da Allah zai barin koda kaza a bayan kasa da samatin shine halitta ta dibbu da take rarrafe alaiha a bayan kasa da duk sai Allah ya halakar da mu walakin sani shi Allah yadda lamarin shi yake yu'akhiruhum yana jinkirta mu kowa da kowa ne ila ajalin zuwa lokaci musamman wanda yake abin ambato ai yawmal qiyamati zai saurara mu kowa sai an zo ranar alkiyama fa idza jaa ajaluhum idan ajalin nasu ya zo to fa inna allaha sana shi Allah kana basiran ya zama mai gani ne bi ibadihi ga bayi ne fayu jaziyum zai saka ma bayan shi ala a amalihim bisa ga irin aikin da suka yi bi asabatul mu'mini shi mu'mini a bashi dacewa a kai shi aljanna waya qabil kafirina su ko kafirai ayi musu ukuba da wuta bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ياسين الله أعلم بمراده به Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa amma wasu malamai suka ce in an ce yasin ana cewa ne ya insanu wai ya kai mutum wasu kuma suka ce a yasin suna ne cikin sunayen manzon Allah wal qur'ani yana rantsuwa da al qur'ani al hakimi wanda yake mai kyakkyawan hukunci alamu hukami wanda yake mai kyakkyawan hukunci bi ajibin nazami wanda shi al qur'ani yana da kyakkyawan tsari mai kayantarwa wabadi ilma'ani yana da kyawawan ma'anoni innaka ya muhammadu cewa kai ya rasulullahi da min al-mursalina wallahi kana cikin manzannin da muka aiko ala wannan muta'alliqun mai rataya ce bai ma qabala hu ga abin da yazo gabani ne ala siradin bisa ga tafarki mustaqimin wanda yake na daidai ai dariqil anbiya'i shine hanyar na awa annabawa da suka zo kabalaka gabanin ka sun zo bit tauhidi da kadaita Allah wal huda sun kuma zo da aiki na shirya wata akidu karfafawa anan bil qasami da rantsuwa wa gairihi da wani nai raddun mai da zance ne liƙauli da kuffare lahu ga zancen da kafirai suka gaya wa manzon Allah cewa wai lasta mursalan kai ba manzon Allah bane tanzilul azizi wannan littafi saukarwa ce ta mabuwayi fi mulkihi a cikin mulkin shi ar-rahimi wanda yake mai jin kai da halqihi da halittar shi habaru mubtada'in wannan labari ne na mubtada muqaddarin wanda yake abin kaddarawa ayal qur'an shine wannan alqur'ani litun zura bihi qauman dan kai ma mutane gargadi da alqur'anin nan muta'alliqun shi kuma qauman da kace an jingina shi ne da cewa bit tanzil ay ma unzira aba'um abinda aka yi ma iyayen ko ma unzira aba'um ba a yi ma iyayensu gargadi ba ai walam lam yunzaru ba a yi musu gargadi ba fi zamanin fatarati saboda zamanin fatara bayan annabi mu isa babu wani annabi sai annabi muhammadu bahum su ayyul qawmu su waɗannan mutane gafiluna rabkanannu ne anal imani daga barin shari'a ba da gaskiya wa rushd da shari'a tunda ba annabin da yake masu wazi laqad haqqal qawlu laqad qawlu ala akasarihim fahum la yu'minun laqad haqqal qawlu lallai zance ya wajaba ay wajaba zancen nan ya tabbata ala akasarihim bisa ga mafi yawan su bil azabi da sauka azaba gare su dan me fahum la yu'minuna ai mafi yawan su ba su yi imani da Allah da alqur'ani da manzon Allah ba ai al aksar mafi yawa daga cikin su inna ja'alna fi anakihim aghlalan fa hiya ila al azqani fahum muqmawun inna cewa mu in ji Allah ja'alna aghlalan mun sanya kokumi fi a anaƙihim a wayayensu da an talumma ilaihi la'aidi shine a tattaro hannuwa li'anna lagulla abinda ake ce makwakwami ya jama'u liyadi ila la'unuki shine a tattaro hannu a hada da waya a daure fahiya ita ayal aida hannuwan nan majamu'atun tana abin tarawa ila al'azqani bisa ga haba jam'u zakanin jam'i ne na haba wa hiya mujtama'ul lahayaini shine matattaran nan na kashin gemu guda biyu bahum su muqumahuna suna masu ɗaukaka duba ayarafi huna ru'usahum suna daga kansu sama la yastai'una hablaha ba su da ikon sun koyar da kansu kasa tun da an yi masu kokumi wa haza wannan tamsilun misali ne wal muradu abin nufi dai annahu cewa su la yazununa lil imani ba su kusantar imani wala yatluna ru'usahum kuma ba su sassauta kawunan su lahu ga wannan kokumi waja'alna وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فغشيناهم فهم لا يبصرون waja'alna Allah ya ce mun sanya saddan wani kariya min baina aidihim nan gaba gare su wa min halfihim ta bayan su ma saddan mun sanya wani kariya ja'alana mun sanya saddan wani tsari min baina aidihim gaba gare su wa min halfihim hakanan ta bayan su saddan an sanya wani tsari bi fatahi sini ya zo da yamma sinin nan fataha wa rammiha ko kuwa ya mata rufa fil maula aini a wurare guda biyu da kace min baina aidihim saddan sai ka ce suddan wa min halfihim suddan duk wanda ka sa ko saddan ko suddan duk yayi ba ga shainawo sai muka lullube ganin su fahim su la yabsuruna ba su gani tamsilun wannan misali ne ailan kuma lissadda ɗuruƙin imani saboda an toshe masu hanyoyin bayar da gaskiya alaihim gare su wasa wasan alaihim a an zartahun an lamtun zirhun la yu'minu wasa wa'un alaihim wai daidai ne duk ɗai gare su a an zartahun shin ka yi musu gargadi ya zo bi ta haƙiƙil hamza ta yi a ce a an zartau wa ibda lisani yace da musanyawa ta biyu a ce an zartahum alifan a mai da ita alifi wata sihiliha ko ko a sauƙaƙe ta wa da hali alifin da shigar da alifi bainal musaffalati tsakanin sauƙaƙewa karatu wal uhra da wani wa tarkihi ko ko barin shi am lam tunzirhum ko ko baka yi masa gargadi ba la yu'minuna ba su bayar da gaskiya na'am kuma ya dan
inda inji ne kila eh inda mai ne da kini na gaba in ba haka ba to haka an dan da kirki
إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم innama suna dai tunziru ai tamfawa in zaruka gargadinka yana amfani ne ga manittaba azzikira wanda duk ya bi wannan zikiri alqur'ani shine alqur'an wa khashiyar rahmana kuma ya ji tsoron ubangiji bil gaibi da fake ay hafahu ya ji tsoron shi walam yarahu ba kuma ya riga ya ganshi bane to fa bashiru kai mashi bushara da magafiratin da samun gafara wa ajarin da lada karimin wadda take mai girma ko wal jannatu shine gidan aljanna إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أهتيناه في إمام مبين inna cewa mu in ji Allah na hannu mu nuhuyil mauta mu ke raya matattu lil ba'su don tashin alkiyama wana khatubu muna umarni da a rubuta fil lawhil mahfuz a lawhil mahfuzi ma qaddamu abinda mutane suka gabatar fi hayatihim a cikin rayuwarsu ta duniya min khairin duk alherin da suka yi za su ganshi a lahira wa sharrin da sharrin da suka yi za su ganshi a ranar lahira liyu jazau dan a yi masa sakamako alaihi akan irin aikin da suka aikata a duniya wa asarahum da kuma gurabinsu a yi mastun nabiyi abin da suka koyar aka yi koyi da shi ba a dahon bayansu za su gan shi ranar alkiyama wa kulli shay'in dukkan komi na sabuhu na sabuta shi ya zo bi fi'ilin da fi'ili da ka ce wa kulla shay'in yufassiruhu da yake fassara shi ai asainahu mun kiyaye shi a labadinahu mun shimfiɗa shi fi imamin a cikin jagora mubinin wanda yake mabayyani menene jagoran nan kitabin shine littafi bayyinin mabayyani huwa lawhul mahfuz shine lawhul mahfuz وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون na'am walarif aj'allahum masalan ka sanya musu misali mafu'ula awwalun wannan fi'ili ne na farko ay ashabul qaryati sune mutanen nan na alqarya mafu'ul sanin shine fi'ili na biyu al'andakiyatu shine kasan nan ta andakiya iz jaa hal mursaluna lokacin da manzanni suka zo masu ila ahirihi har zuwa kanshen shi badal ihtimali wannan musanya ce ta gamewa min ashabil qaryati daga cewa ka ashabul qaryati ay rasul isa lokacin da yan sakon annabi isa suka je kasar andakiya iza arsalna إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
Iza arsalna ilaihim isnaini lokacin da muka aika musu ‘yan saƙo guda biyu, fa kazzabuhuma sai suka ƙaryata su, ila ahirihi har zuwa ƙarshe ne, badalun wannan musanye ne min iz daga iz al'ula ta farko, fa a sai muka ƙarfafe su, ya zo bi tafifi wata shididi, ai ƙawai na isnaini bisalifin, su na biyun nan sai muka ƙara masu ƙarfi da ɗan saƙo na uku baƙalu sai suka ce inna ilaikum mursaluna mu ‘yan saƙo ne zuwa gare ku mutanen an ɗakiya ƙalu قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون kalu sai suka ce ma an tom ku ba kowa bane illa basharun ba ce mutane kuke misulu na tamkaramu wa ma anzala rahman min shay'in kuma ubangiji bai saukar da wani abu ba in ma antum ku ba ku zamo ba illa takzibu na face kuna karyata ayoyin Allah kalu قالوا ربنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين kalu sai suka ce rabbuna ubangijinmu ya alam ya sani jarin wannan mai gudana ne majalar kasani magudanin nan na rantsuwa wazida ta'kidu an ƙara ƙarfafawa biyi da shi wa billami da kuma lami alama qablahu ga abin da yazo gabanin wannan li ziyadatul inkari saboda ƙarin musu da suke fi cikin cewa inna ilaikum la mursaluna lalle mu manzanni ne zuwa gare ku kuma alaina mu ba mu da komi illa la balagu sai i da manzanci almubina ba bayyane ai tabligu shine i da manzanci albayyinu wanda yake mabayyane a zahiru wanda yake tsakar sarari da adallatul walihati da hujjoji da suke tsakar sarari wa hiya ibra'ul akmahi menene hujja muna warkar da makaho in ji annabi isa wala abrafi muna mai warkar da ciwon kuturta wal marili muna warkar da marashin lafiya ko wani iri ne wa ihya ul mayyiti yace kuma muna raya matattu duk Allah ya hore mu annabi isa wannan yace mara lafiya guda ɗaya ya gagare shi ya warkar da shi aka tambaye shi ya ce shi ne wawa shi wawa in kana tare da shi sai dai kai ta hakuri haka mutu qalu قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم na'am qalu sai suka ce inna cewa mu ta dayyarna mun yi shu'umanci ai ta sha'amuna mun yi shu'umanci bi kuma gare ku lin kida il madari saboda yankewar ruwa anna daga barin mu ai bisa ba bikum dalilin ku la illa muqasam wannan lami ne na rantsuwa la in lam tantahu wallahi in ba ku hanu ba la rajamnakum wallahi za mu jajjefe ku bil hijarati da zuwatsu wala yamma yasannakum minna azabun kuma azaba za ta shafe ku daga gare mu alimun wadda take mai radadi mu walamun abin radadawa qalu sai suka ce قالوا دائركم معكم أئن ذكرتم أم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون na'am qalu sai suka ce da'irukum makircin ku ai shu'umukum irin shu'umancin ku ma'akum yana tare da ku bi kufurikum saboda butulcewa ku a in wannan ya zo hamzatul istifham alhamza ce ta tambaya da kace a in dakhalat an shigar da ita ala in bisa ga in ash-shar'iyyah ta sharadi wa fi hamzatiha a cikin alhamzan nan at haƙiƙu akwai gasgantawa wa tasyilu da sauƙaƙewan makaratu wa idkhala alifin da sanyawa alifi baina ha tsakaninta bi wajhaiha ta fuskokin ta guda biyu wa bainal awra da kuma wani qira'a a in zikirtum shin yanzu in kun wa'azantu istum kun wa'azantu huwibtum kuka ji tsoro wa jawabu sharbi jawabin nan na sharadi mahazufun abin shafewa ne ai ta dayyartum idan kun kai makirci wa kafartum kuma kuka buturce wa huwa mahallul istifham wannan shine bagiran nan na tambaya wal muradu bihi abin nufi da wannan dai at-tawbihu Allah na zargin kafirai ko an yi musu wa'azi an ba su tsoro ba za su yi imani ba bal ba haka ba antum ku dai qaumun musrifuna mutane masu banna mutajawizuna lahadda masu ƙetare iyaka bi shirkikum da aikin ku na shirka جاء waja'a من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون waja a rajulun wani mutum ya zo min a ƙasar madina ta can ƙarshen garin madina ko habibun najjaru shi ake ce ma habibun najjaru kana shi habibu ya kasance kada amana bin rusuli ya yi imani da waɗannan manzanni da an ka aiko wa manziluhu shi ko masaukin habibun najjari bi a ƙasar baladi yana can ƙarshen gari ne yas'a yana tafiya ay yashtaddu adawal yana mai tsananta gudu lamma sami'a takzibil qaumi rusula lokacin da ya ji mutanen suna ƙaryata manzanni sai ya gudu ya bar inda suke qala sai malam habibu ya ce ya kome ya ku mutane ittabi wal mursalina ku zo ku bi waɗannan yan saƙon ai ittabi ku bi ta akidun wannan karfafawa ne lil awwal ga na farko ku bi man la yasalukum ajran wanda ba ya roƙon ku bashi sakamakon lada ala risalatihi bisa ga aiko shi da an kai ce sai kun biya shi wani abu ku zo ku bi shi wa mota duna suna masu shari'a faqila lahu sai an ka ce wa shi anta ala dinihim kai kana kan addinin su ne faqala sai ya ce wa وما ma لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون wa maliya yace me ke gare ni ne la a abudu allazi fadara ni da bazan bauta ma sarkin da ya kage ni ba ai halaka ni wanda ya halacce ni ai la mani ali min ibadatihi wallahi ba abinda zai hana ni in bauta ma mahalacci na al mawjudu wanda yake abin samar da makutaliha hukuncinta wa antum kazalika kuma haka ya kamata ku zama wa ilaihi turja'una duk ku yi ku gama ga Allah nan dai na gaskiya za ku koma ba adal mautu bayan mutuwar ku fa yujazikum in kuka mutu kan wannan aiki zai maku sakayya ne bi kufurikum da irin aikin ku na kafirci ha attakhizu أأتكذ من دونه آلات إن يردن الرحمن بدور لا تغن عني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين na'am إني آمنت بربكم فاسمعون إلى دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين a attahizu shin yanzu ina riko ya zo bil hamza ta fil hamza ta yana a cikin alhamza biyu minhu da gare shi ma ta kaddama irin abin da ya gabata fi a anzartuhum da kace a anzartuhum can bayanan sai aka ce a attahizu wa huwa istifhamu wannan tambaya ne ya zo bi ma'anan nafi da ma'anar korewa yanzu kuna riko min dunihi wani shi ai gairihi wani Allah alihatan iyayen gizi asnaman su ne gumuka to in yurdinir rahmanu bilurri in Allah ya nufe ni da wata cuta la tuguna anni shafa'atuhum shay'a ceton waɗannan gumukan baya umfanar da ni da komai allazi za'amtu muha waɗannan da kuke riya cewa wai za su taimake ku wala yankizu ni kuma ba su iya tsamar da ni sifatu alihatin wannan siffa ce ta alloli inniya cewa ni izan yakin nan ai in abattu ghairallahi in abattu gairar lahi in na bauta ma wani Allah lafira lale to wallahi ina cikin bata mubinin mabayyani bayyinin wadda take tsakar sarari in ne amantu shi dai habibun najjar ya ce ni dai na ba da gaskiya bi rabbikum da ubangijinku fasma'uni ku saurare ni ku ji ni ai isma'u qawli ku ji zancen da nake faɗa muku farajamu sai suka je shi habibun najjar ba mata sai ya mutu nan take kila aka ce lahu gare shi inda mautihi lokacin da suka kashe shi an ce sun yi ta taka cikin shi ne hanjin shi ya fito ta dubara shi saboda tsananin wahala to suna yana mutuwa sai Allah ya ce mashi udhilil jannati je ka shiga aljanna wakila aka ce da halaha hayya ai lokacin da ma ya shige bai mutum ba yana motsi garan shi kala sai ya ce ya harfu tambihin wannan ya harafi ne na falkawa lai ta kaumi yace kai can mutane na ya alamuna da sun yi sani da ba su yi mini haka ba bi ma gafara li rabbi saboda gafarar da ubangiji na yi mini ai bi gafarani da gafarar shi da mini dai waje alani kuma Allah ya sanya ni min da mukorani na ina cikin masu girma a gidan aljanna alhamdulillah Allah ta yi
bakwai yana zuwa ga mai gidan Allah ka karwa kanu da bankin mallaka
هو الله قفا بقي بسم الله زوا غنام وعين يوم أمر سنك الجاية جدا بس يعلم كما تغفر marasa lafiya mu gida da asibiti ubangiji Allah ka ba su lafiya mu ko da ake lafiya ubangiji Allah ka ba su Allah ka kai ko da kuma shi da zamani da masifan mutanen zamani